سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تسمي درسي نتلاتين دتركين أنكو أتكين البداية يو أشرين دبوكي قواتن صفر هجرة تدبو دريه دا أربعين دا أشرين دا شدا قواتن قوما دبو بيو دا قوما شاترا زامو تاشي فيما تصنع به هذه الطهارة كو نعم
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله أما وسلم بعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة نعم يقول المصنف رحمه الله الباب الخامس بابي نبيار فيما تصنع به هذه الطهارة أتكين أبن دا أكي يي دا wannan طهارة da shi wato ibadar da ake ayyuka da ya halat da ake yi a da wannan tahara wato abin da take halattawa a yi na'am
وفيه مسألة to a واحدة cikin wannan babi akwai matsala ɗaya kawai
وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب afwan fima tusna'u bihi hadhihi tahara abinda ake yin wannan taharar da shi eh wato ba abinda an yi za a aiwatar ba wato alar da ake yin taharar da shi na'am ittafaqu ala jawaziha bi turabil harf at-tayyib sun yi wato ittifaki akan halaccin yin wannan tsarki da turbayar da ak- da ƙasa wadda ake noma da ita at-tayyib mai tsarki wato kasar da yake za a iya shuka shuka ya fito shuka ta fito to wannan dukkan malamai sun yi ittifaki za a iya yin taimama da ita
واختلفوا في جواز فعلها بما عدا بما عدا التراب amma sun yi sabani a cikin halarcin yin wannan dahara da abin da yake ba turbaya ba من أجزاء الأرض دقا- التي تولدت عنها daga wato ka- a ju- daga juzi'i wato bangare na ƙasa almutawalladati anha wanda yake daga ƙasar aka same shi كالحجارة kamar duwatsu kaga dutse ai daga ƙasa aka same shi daga ab- abin da yake nufi da ƙasa a nan ma'anar duniya doron ƙasa ƙasa Uh, na'am فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص a imamu shafi'i hawa haka zalika ahmad a cikin mashhurin mazhabarsa sun tafi a- ya tafi akan cewa baya halartar ai taimama sai da at-turabil khalis turbaya wadda take keɓanta tatta kawai turbaya وذهب مالك وأصحابه maliku kuma da sa- da da 'yan mazhabarsa suka tafi إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض min ajza'iha من أجزائها sai ya ce ya halatta a yi taimama daga dukkan abin da ya hau bayan ike a bayan ƙasa na daga wato jizu'ai na daga abin da yake daga cikin ƙasa ɗin a- a- a ci- da- na na daga abin da yake juzu'i ne na ƙasa في المشهور عنه a cikin magana wajen take mashhuriya daga gare shi الحصى والرمل wanda ya والتراب.
hada alhasa tsakonkwani warram da rairayi watturab da turbaya
وزاد أبو حنيفة shi kuma abu hanifa sai ya ƙara ma akan maganar malik faƙala ya ce وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة daga dukkan abin da ma yake wato ake samunsa daga ƙasa na daga duwatsu
مثل النورة annaura shine farar ƙasa والزرنيخ wa zirnih shine abin nan zirnih mercury kenan
والجص wal jissi shi ita ce farar ƙasa annaura wannan a a me فروده farar wuta eh ita ce sulfur sulfur a sand sulfur ko da yake sulfur kan ce mata kibrit kibrit suke ce ma sulfur Mm. na'am والطين watsin da والرقاق.
tabo warruham da kuma kaskon kwarau
تقول لا a ba tagulla ba تقول لا tagulla ai abin nan ce bron a a a a abin nan ce a a a a ne tagulla ne wannan abin da suke fada eh bronze din abin da da suke fada da tu- da larabci wannan da suke cewa a wanda ake yin fulus daga gare shi wanda ake fulus daga gare shi kudi da zahab wal fidda wal a a- banda azhab wal fidda akwai kuma wanda shi fulus shine wanda kudi da ake buga shi daga tagulla akwai abin da suke kiransa eh? a alwarik silva ne ai a fidda ne ya kwanta mun almuhim arruham shine dai kaskon karo ivory wanda ake na'am kamar tangaran shi a ta- da su ti- ceramic ceramic eh, ceramic shine tile ba wanda ake tile da shi
wa minhum man sharata an kun ga abu hanifa shi ya fi yalwa da ya buɗa duk abin da yake an samu daga ƙasa aka same shi ko an yi masa ko ya zama to musno ko sana'a aka yi za a yi Mm. Eh? zirne wato abin da shine mercury ake ce masa wanda a ban san sunansa ba da hausa zirnihi to san mutum Qur'ani da suna ana amfani da shi aha yellow color Eh.
yellow yellow haka Eh, shi yawanci abin nan farfari ne wadda ke watakila wani lokaci sukan sa masa wani launin ne kamar zaiba zaiba shi ne zaiba zaiba wa minhum man sharata an yakuna turabu ala wajhi al-ard daga cikinsu akwai wanda ya sharɗanta cewar ita turbayan sharɗanta ta zamanto a bad- a doron ƙasa ala wajhil ard wa wa hum al-jumhur su ne aljumhur Wa wato qala- kenan banda wadda take a kamar wadda ta zo k- kamar turbayar da take a jikin littafi ko a jikin kanta Hmm? dole ta zamanto wadda take a bayan ƙasa Eh, a bisa ɗab- a- wato a yadda Allah ya halicce ta na'am wa qala ahmad ibn Na'am.
hanbal mata jikin bango ma kamar ta jikin bango ita ma ba za a yi ba na'am wa qala ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal ya ce yatayammamu bi ghuwa- bi gubari thawbi wal labit mutum zai iya yin taimama da wato tur- eh, da wa- da ƙurar tufa wallabi da kuma ƙurar sirri Mm. wato inda za ka iya bugun tufa ka ƙura ta fito ta taso to sai ka yi taimama da shi haka idan ka idan sirdi na allabi da wannan shine sirdi ai mashimfiɗi mashimfiɗin sirdi idan za ka buge shi ƙura ta fito a dan samu ƙura a wajen imam ahmad sai ka sa fa- sai ka sa hannunka kai taimama da shi Ba ma za ta shiga ciki kenan.
guguwa da ta taso ba sai ka cafe ta haka ne shi ne amma dai imam ahmad ba a ce ya faɗa ba amma dai aljumhur cewa dole a turab ta zamanto ala wajihil ard Mm, a wajen jumhur saboda haka sa a kun- a ciki a wanda yake ba jumhur ba su sun tafi akan wannan kan cewa in dai aka samu gubar din ala ayyi wajhin kan zaka iya taimama da ita saboda haka surar ka sai ta zo ga wannan amma ba- amma cewa imam ahmad haka ya faɗa to sai mun koma mu- mubni a gani na'am a kan babu lokaci ai amma dauko mana ga can shi ne na can kasa na'am والسبب في اختلافهم dalilin sabaninsu menene yasa yasa malamai suka yi wannan sabani yace shay'an abubuwa guda biyu أحدهما abu na farko na farkon su اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب abin da ke cikin sunan as-sa'id a cikin harshen larabci na ishtirak mun yi al-mushtaraka usul ko ya zama to suna daya a amfani da shi ga ma'ana sama da daya na'am فإنه مرة يطلق على التراب الخالص domin a wata marra ana itlaqin as-sa'id ala turabil khalis ana yin ana bashi ma'ana turbaya wacce take ke wato tatattar turbaya ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة a wani marar kuma ana amfani da shi a kan wato ɓangarorin ƙasa waɗanda suke zahira na bayyane ba wanda suke cikin ƙasa ba wanda suke a a doron ƙasa حتى إن مالكا وأصحابه har ma wato imamu malik da, da malaman mazhabarsa حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم sai wato dalilin ciro ma'anar wannan sunan ya ɗauke su عن السعيد shi wato shi as-sa'id din أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش kansa halatta yin taimama akan wato alhashish ciyawa a ɗayan riwayoyi daga gare shi wa ala thalj da kuma akan kankara kawai nawa gani amma wannan na alhashish ba ita ce riwayar mashhura ba da ranar mun yi ta duba a cikin khalil ba mu gani ba ko na'am قالوا suka ce لأنه يسمى سعيدا في أصل التسمية do- التسمية domin a cikin asalin sunan ai shi ma ana ce masa sa'id hatta ciyawar eh su ma eh, tunda ai abin da yake ma'ana as-sa'id daga sa'ud da- daga sa'uda ne saboda haka ma sa- ma sa'ida ala wajhi al-ard duk abin da ya zamanto ya daukaka a bayan kasa saboda haka duk wani abu wanda yake ya daukaka ya zamanto shine a bisa halittarsa Allah ya yi shi a doron kasa to za a yi masa za a yi taimama da shi أعني ina nufin من جهة صعوده على الأرض daga jihar kasancewarsa hawansa akan abin da yake bayan ƙasa وهذا ضعيف amma wannan mai rauni ne wannan wannan abin nan- wannan ah, wannan mai rauni ne to menene wajihin raunin nasa menene wajihin raunin sai dai a ce ah, abin nan ah, ta fuskar al-ishtiqaq din Mm, kun tuna mun yi ishtiqaq Eh, to a cikin ishtiqaq wani lokaci al-istimal yana yin galaba akan abin da za a ce shine al-ishtiqaq din Ah, al-istimal din larabawa a galabatul istimal na as-sa'id an san ba shine dukkan abin da ke doron kasa ba Mm, yanzu ba za ka ce ma gini sa'id ba Mm, ba za ka ce ma gini sa'id ba amma a idan ka ce ma turbaya ka ce ma jar ƙasa ka ce ma farar ƙasa ka ce ma dutse sa'id duk wannan sa- abu ne wanda yake sa'id ne Mm. to والسبب الثاني wasababu thani dalili na biyu da ya sa dalilin da ya sa aka yi wannan sab- suka yi wannan sabani إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها wato itlaqu ismil ardi fi jawazi tayammum biha fi ba'd ish بعض روايات الحديث المشهور wato saki na lafaz na sunan al'ard ƙasa a cikin halaccin yin taimama da ƙasa a cikin waɗansu riwayoyin hadisin Mm, a cikin wa- waɗansu riwayoyin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na wato yin taimama wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kaga sai aka ce al'ard to in ku aka ce al'ard to kaga wannan a ai tafsisinta da turab to sai an samu muhassis na'am na'am wa wa ju'ilat al-ard ku- kulluha wace riwaya ce ta zo wannan ka iya- na'am to ka kiyaye wannan a cikin tayam- a cikin tayammu muka yi ta yau ban kiyaye wannan kulluha din ba malam kabir ba kai wahami ba ku ciro ta dau- dauko ta ai ga kana da kwamfuta na ko kuma a, ma nura ba shi sahih muslim ya dauko kitabun tayammu duba mana. na'am
وتقييدها بالتراب في بعضها da kuma kayyade ta wato kun ga nan wannan hadisin akwai itlaq ta zo mutlaq al-ard a waɗansu riwayoyi kuma taqiyiduha biturab aka kayyade riwayar da at-turab turbaya fi ba'dha a waɗansu riwayoyin wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahu- wa turabuha wa turabuha tahura wa turbatuha ko wa turabuha وهو قوله عليه الصلاة shine hadisin والسلام Hudhaifa shine fadin sa alaihi salatu wassalam جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura yazo a hadisin Hudhaifa da hadisin Jabir an sanya kasa a gare ni masal wajen wato wajen sujada wajen sallah da kuma mai tsarki mai tsarkakewa
فإن في بعض رواياته to a cikin do yazo a cikin waɗansu riwayoyin wannan hadisin جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا uh, an sanya kasa a gare ni masjidan wa tahura haka tazo في na'am a بعضها waɗansu riwayoyin جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت ilat liya turabu turbatuha tahura turbatuha ko turabuha an sanya ƙasa ta zamanto wurin sallah a masallaci a gare ni kuma an sanya turbayarta ta zamanto wato mai tsarki mai tsarkakewa a gare ni
وقد اختلف أهل الكلام الفقهي to malaman zance na fiqihu sun yi sabani هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق to ana hukunci da al-mutlaq ne alal muqayyad wato wanda ya kayyade sai ka dauke shi akan mutlaq ka dauki wannan akan cewa al-muqayyad din da yazo at-tansis ne ala ba'd afradil am nassi ne akan waɗansu ɗaiɗaiku na al'am ba taqyidi bane saboda haka sai ka dauki al- al-mutlaq din wannan muqayyad din ba za ka yi itibari da shi ba tunda ai shi ma yana cikin al-mutlaq aha أو بالمقيد ko kuma za ka yi hukunci ne bil muqayyad alal mutlaq ka ce tunda can an yi itlaqi nan aka kayyade to sai ka dauki wancan itlaqin da aka ce al ardu ka ce abinda ake nufi turbatuha shine hamlul mutlaq alal muqayyad kamar yanda aka ce a a a a yanda suka yi wajen a yanda malikiya suka yi wajen famsahu bi wujuhikum wa aydikum min aka ce kaga aidi aka kawo shi mutlaq amma wajen alwala aka ce a ilal marafiqi wa aydiyakum ilal marafiqi aka kawo shi muqayyad sai ai hukunci da almutlaq a dor ai hukunci da muqayyad akan almutlaq saboda haka wajen taimama sai a ce sai an yi har zuwa nan
wal mashhuru indahum to abin da yake mashhuri wajen malaman fiqhu malaman usul an yuqba bil muqayyad ala al mutlaq shine ai hukunci da almuqayyad akan almutlaq wa fihi nadhar to shi ma kuma akwai bincike akwai akwai duba a cikin sa ba za a ce kamar wannan ba za a ce zikirin afirad al'am la ya ƙari tafsis eh shine ai to ai wannan shine wadan zaka su ish- su wajihin wa madhhabu abi muhammad ibn hazm wa madhhabu abi muhammad ibn hazm madhhabar abu muhammad ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi an yuqba bil mutlaq ala al muqayyad to shi akasin abinda jumhur suke ne sai ai hukunci da al-mutlaq ala al-muqayyad ba al-muqayyad ala al-mutlaq ba لأن المطلق فيه زيارة معنى dalilin sai ce shine al-mutlaq fihi ziyadatu ma'ana fihi ziyadatu ma'ana al-mutlaq a a- fi akwai karin ma'ana a cikin sa wanda yake baya cikin al-muqayyad kamar in ka- nan an ce al-ard nan kuma an ce at-turab to kaga al-ard ai tafi at-turab saboda tana da kari a cikin al-ajza na'am فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق to wanda ra'ayinsa ya zamanto shine ya hukunci da al-muqayyad akan al-mutlaq وحمل اسم السعيد الطيب على التراب kuma ya ɗauki cewa as-sa'id at-tayyib dinnan da ake faɗa a cikin al-qur'ani fatayammamu sa'idan tayyiban ma'anarsa at-turab لم يجد التيمم إلا to بالتراب sai ya ce bai halatta baya halatta a yi tamaima ba sai da sai da turbaya kawai
ومن قضى بالمطلق على المقيد a wanda kuma ya hukunci da al-mutlaq ala al-muqayyad وحمل اسم السعيد على كل ما على وجه الأرض kuma ya من dauki أجزائها ya dauki sunan as-sa'id akan dukkan abin da ke wato doran akan abin da ke bayan kasa na daga wato bangarorinta أجاز التيمم بالرمل والحصى sai ya halatta yin taimama da yashi da kuma tsakonkwani
وأما to a- a- waɗansu suna cewa wannan ba babin al-mutlaq wal muqayyad bane shine kamar yadda kake faɗa malam Umar a shine kuma ra'ayin malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar ke cewa wannan babu ta- babu mutlaq wal muqayyad wannan tawsis ne ala ba'd afrad al-am Um, tawsis ne ala ba'd afrad al-am to wato mushkilan wani lokaci a usul shine lafazi zaka dauke shi ne akan al-am ko zaka dauke shi ne akan al-mutlaq eh to a gaskiya in za- muka tsaya muka duba daga cikin kamar yadda zamu zo mu gani a cikin ta'riful daga cikin alfad da suke nuni akan al'u- akan umum shine ismul jins al muhalla bi al ard sunan jinsi ne ko jinsi ne na ƙasa saboda haka idan aka sanya mata al wannan yana daga cikin lafzul am Mm. lafazi ne wanda yake am to saboda haka tunda ku am ne kaga qadiya ce ta al-mutla al-am wal khas to dan haka idan aka ce waju'ila turbatuha wannan ba za a dauke shi akan cewa wannan taksis ne na al'am ba tunda shi al'adar mukhas al'adar khas ya saba ma al'am saboda haka sai ka togace umuminsa da wannan al-khas din to nan kuwa ai babu sabani duk dai abu ne wanda aka ce za a yi taimama da shi wannan hadisin ya ce a yi taimama da al'ard wannan ya ce a yi taimama da at-turab saboda haka ai at-turab din ba tana cikin al'ard ba saboda haka ba a- bai saba masa hadisin ziyadar ba ta saba wannan ba sai dai kawai to me fa'idan fadanta shine al-ihtimam
malam kamar hafiz zuwa da salawati kenan was-salatil wusta kaga ba za a ce wannan taqid bane ahsant eh, ba za a ce as-salatul wusta ya zamanto kan cewa wannan ta yi taksisin ita ce kawai za a kula da ita sauran salloli ba za a kula da su ba ahsanta umar eh, kaga wannan tansis ne ala ba'd afradil am hafizu ala salawat as-salawat wannan am ne saboda ismu jins ne al-muhalla bi al sai aka faɗi was-salatil wusta wannan as-salatul wusta wato an kayyade al'umum din da ke cikin wannan wa- wato an- an- an- an- an kayyade lafazin as-salawat din da al-wusta to wannan ba al-mutlaq wal muqayyad bane wannan ko ba kuma taksis bane sai a dauke shi akan at-tawsis ala ba'd afradil am to shi yasa wannan shine hujjan a malamin ma wajen cewa waɗanda suka ce ba a qiyamul layl sai raka'a goma sha ɗaya saboda hadisin Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a suka ce wannan ya kayyade salatul layl mathna mathna saboda haka suke cewa duk wanda ya ƙara raka'a ya sama da raka'a goma sha ɗaya ya yi bida'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da aikinsa cewa abinda ake nufi da salatul layl mathna mathna shine 11 raka'a shine sheikh sheikh muhammad mukhtar ya ce a'a wannan ko kadan wannan tafsis ne ala ba'd afradil am ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi salatu layl mathna da ake salatu layl mathna shine 11 raka to babu sabani akan cewa in aka yi tafsis ala ba'd afradil am wannan nuni ne akan muhimmancin wannan kamar yadda salatul wusta kiyaye ta aka fi himmatuwa da kiyaye ta bisa kiyaye sauran salloli din kaga ya nuna muhimmancin ta to haka zalika wannan wato a amfani da atturab wato a menene hikimar tafsisinta saboda shine alghalib shine galibi saboda haka idan aka yi a faɗe shi akan cewa waju ila turbatuha lana tahura wannan bayani ne na alminna saboda ita atturab musa a cikin wannan al'adar abu ne wanda yake baka rasa shi in ba yanzu ba da aka yi kwalta a ko ina a wajen abu hanifa za a iya taimama da kwalta mu karasa wannan fakarar saboda lokaci yayi na'am wa amma ijazatu tayammumi bima yatawalladu minha amma halatta yin taimama da abin da yake haihuwa daga yake yake haihuwa daga ƙasa din yake wato samuwa daga cikin ƙasa tabi'i wannan abu ne mai rauni إذ كان لا يتناوله اسم السعيد domin ismu sa'id sunan as-sa'id abin da yake a doran ƙasa la yatanawaluhu baya hada wato baya karbar sa فإن عم دلالة اسم السعيد domin mafi gamewar abinda as-sa'id take nunawa أن يدل على ما تدل عليه الأرض shine ta yi nuni akan abinda al'ard yake nuni gare shi ƙasa لا أن يدل على الزرنيخ وال...
ba wai ya yi nuni akan azirni zai ba ba ko kuma annaura a abin nan a a farar wuta na'am ولا على الثلج والحجر wala ala thalj wala ala a, wato kankara a, wal hashish da kuma ciyawa والله الموفق للصواب Allah shine mai datarwa ga daidai والاشتراك الذي في اسم الطيب amma al-ishtirak dake a cikin sunan at-tayyib أيضا shi ma من أحد دواعي الخلاف yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo alkhilaf hal huwa bi ma'ana at-tahir aw al-halal eh as- fatamam- fatayammamu sa'idan tayyiban to me ake nufi da tayyiban ma'anarsa tahiran ko kuwa halalan wanda yace kaga tahiran ne to kaga ya kayyade shi da cewa annajis ba zai shiga ba wanda yace kuma ba wannan ne ma'anar ba yana nufin wato al-halal bi ma'ana eh banda al'ardul maksu banda a wato al'ardul maksuba wanda ya taimama a cikin al'ardul maksuba shine aka ce taimama sa ba ta yi ba to alhamdulillah mun yanzu shikenan yanzu mun zo mun daidaita da maraqi da bidaya duk kowanne darasi 40 zamu tashi to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa